بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتو أولا لتافي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها واللفر أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله درس mu da ya gabata mun yi bayani dangane da falalai ma Allah sujjada ko kuma mun yi bayani dangane da tsawaita sujjada ko da kuma hali dangane da karatun alkur'ani mai girma a cikin sujuda inda a yau za mu tashi fadlus sujudi haka ne ko نعم هكذا فضل السجود فللا ني سجدا za mu ji wata irin falala ce mutumin da ke yawaita yi wa Allah sujada yake samu a nan gidan duniya da kuma gobe kiyama wanda ya ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق قال أرأيت لو دخلت سيرة فيها خيل فيها خيل دهم بكم وفيها فرس وفيها فرس أغر محجل محجل أما كنت تعرفه منها قال بلى قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يا كفن شينا شوا باب ذلك سن الأمة سيديني إنا إيا قايل شعران تشن قيامة نن أنا مكاني لأمة الإجابة ba ummatul da'wa domin umma ana kasa ta kashi biyu akwai ummatul da'wa sannan akwai ummatul ijaba ummatul da'wa sune kowa ya shiga ciki musulmi ya shiga ciki bayahudi ya shiga ciki kirista ya shiga ciki mai bautan wuta ne wata rana kowa ya shiga ciki sune ummatul da'wa ma'ana al'umma da annabi sallallahu alaihi wasallama zai kiraye su domin su bi addinin Allah ummatul ijaba kuma su ne al'umman da suka ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana magana dangane da ummatul ijaba al'ummar da ta karbi wannan sako nashi da Allah ta'ala ya turo shi da ya isar ya kuma nusashe da mutane hanyar tsira yace ma min ahadin min ummati babu ɗaya daga cikin al'ummata illa wa ana a'rifuhu yawmal qiyamah fashe ni ina iya gane shi a ran tashar kiyama masu ne yasa mu ce yawon kiyama ba me yasa mu ce yawon mul kiyama sai ce yawon mal kiyama eh me yasa mu ce yawon mul kiyama ba sai ce yawon mal kiyama eh me yasa ya zama yawma da nasba bai zama yawmu ba da rufa saboda shi kenan kawai saboda zarfin eh saboda zarfin zamani na tuna maka qalu sai suka ce wa kaifa ta'rifuhum ya rasulullah ya manzon Allah ya za ai ka iya gane haka fi kasratil khalaiq saboda yawan halittu da suke ran tashin kiyama amma a ce kowane ɗaya daga cikin al'ummar ka sai ka gane shi cewa wannan yayi imani da kai qala sai manzon Allah ya ce ara'aita law dakhalta siratan fiha khaylun juhmun buhm yace ya kake gani da zaka shiga cikin wani garki fiha khaylun wanda a cikinta akwai dawakai waɗanda suke duhmun buhmun waɗanda suke baƙaƙi an gane ko buhmun shi kuma ma'ana baƙaƙe ne su dawakin su duk gaba ɗayansu ya soke lamba ƙasa yake asira حظيرة تتخذ للدواب من الحجارة وأغصان الشجر وجمعها سير كما في النهاية ووقع في الطبعة السابقة الصبرة وفسر هو فسر بالضم الكومة وهو الخطأ نبهنا عليه فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في خطاب في خطاب تفضل بإرساله إلي أن قال لكم معنا أبن الله في السيرة إن أنا لكم قريبي بكوي نصو دواكي نفت أن قال sai ya ci gaba da cewa ya zai zama idan ka shiga cikin wannan abin nan garki na dawaki ya zanto akwai dawaki wanda suke duhumun duhumun baƙaƙe sitik ina fata an gani baƙaƙe ne sosai sosai sitik aka fi sai ya ce wa fiha faratun agharrun muhajjal ya zama kuma a cikin wannan dai wannan garken na dawakin akwai wani dabba ko akwai wani doki wanda yake a zarru wanda yake da farin goshi muhajjalun wanda kuma yake da fararen ƙafafu amma kunta ta'rifuhu minha shin zaka iya gane shi a cikin su ba ku gane ba idan ka shiga cikin garki na dawaki dawakin nan gaba ɗaya su baƙaƙe ne irin baƙaƙe fitik ɗin nan zaga suna ɗan ƙyalƙyalli sheƙi saboda baki to sai zama kuma daga cikin dawakin nan akwai wasu waɗanda suke da sauran baƙaƙe ne babu alamun fari a cikin sauran kuma kowanne yana da tambarin fari haka a goshin shi da kuma nan kafafun shi nan farare ne nan ma fari ne shin za ka iya gane irin wancan kalan daga cikin irin wancan kalan za ka iya bambancewa yanzu kun gane karatu shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai buga misali haka kamar a ce ne garken dawaki ne duk sauran dawakin danda ne yawwa kuma a cikin su akwai kuma akawal a ciki yawwa akwai kuma wanda yake akawalin a ciki yawwa an gane ko wannan shine misali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga tunda su suna mamaki ne ya za a yi ka iya gane al'ummarka saboda yawan halittu sai nuna musu ai akwai wata irin misali ne akwai wani irin alama da su al'ummar nan suke da shi da ka gane alamar nan ko kawai wannan mabiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an gane shi yasa ya ce to da zaka shiga wannan garki na dawaki waɗanda suke baƙaƙe sutuk sannan a cikin waɗannan dawakin kuma akwai wani doki ko akwai wasu dawaki waɗanda suke su kuma suna da fararen fuska nan nan goshin su gaba ɗaya fari ne sannan ƙafafuwansu na gaba da na baya duka akwai daga nan zuwa ƙasa gaba ɗaya fari ne za ka iya bambancewa tsakanin su ka ce kai wancan doki mai kaza ne ko ba za ka iya ba sai ya tambaye su shin za ka iya gane wancan dokin daga cikin waɗannan gaba ɗaya cikin garken nan a ce misali ƙwaya ɗaya ne ma sauran duk baƙaƙe ne za ka iya gane shi قال بلى sai suka ce eh manzon Allah ba mu iya ganewa qala sai manzon Allah ya ce فإن أمتي يومئذ غر من السجود تللي الأمة أران تاش القيامة ذات زمت ما تفرى رنبوشي من السجود سبوة السجود لسيو الله محجلون من الوضوء ذات زمت ما تحكى الأفاق سبوة كما الرزق ina fata an gani kun ga wannan ya kama da hadisin da yake cewa inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurratan muhajjalin min athari al-wudu ina fata an gani saboda haka za a kirayi al'ummata a wannan ranan suna masu farin fuska suna kuma masu fararen kafafuwa saboda Allah farin fuska saboda yau Allah sujada da kake yi kenan wannan dan bakin da kan fito a goshin mutum zai zama menene zai zama haske an gane ko shi kuma kafa da kake wankewa kullum a wurin alwala ita ma za ta zama maka mene haske an gane ko malai suke lamba a nan kasa yace yace al-muhajjal huwa alladhi yartafi'u al-bayad fi qawa'imihi ila mawdi'i al-qayd shine wanda farin su ke tasowa an gane ko daga kafansa daga kofatansa zuwa wajen gwiwansa an gane ku a ce tun daga wajen kofatar har zuwa gwiwan shi a ce gaba ɗaya fari ne wannan wurin wa yujawizul arsaf ma'ana hasken yana wuce wannan gaba ta doki na farkon wa daga kofato zuwa gwiwa to hasken ba yana tsayuwa bane a iyaka dan tsakiya haka ba tare da kai gwiwan ba ina fata an gane yana kaiwa har zuwa gwiwan doki wala yujawizu rukubatai amma kuma hasken ko farin baya wuce gwiwan doki shi na kira al-muhajjal an gane ko li'annahuma mawdu'il ahjal malaki saboda nan ne wurin al-ahjal wa hiya yace wa hiya al-khalaqil wal quyud ولا يكون التحجيل باليد أو اليدين ما لم يكن معها رجل أو رجلان ما يجي wannan shine wajen bakin jama an san bakin jama ko an san bakin jama halali bakin jama malami a faɗa masa bakin jama to kauri shine bakin jama na yawwa shine sharaba ko a ce sharaba ko a ce bakin jama ko a ce kauri yawanci sharaba dai an fi ɗaukar shi a matsayin kaman bayan ko bayan nan sai zama shara ba a nan alaji ne bakin jama nan agara ke amma bakin jama ainihin nan nan ne ainihin bakin jama ina fata an gani oto amma kwauri hausa kano da ɗan sauran hausa an kasan da sauran su ne suka ce kwauri to sharafa kuma nan bayan nan shi ake kiran sharafa wannan naman sharafa na'am
eh naman bayan shi ne yawwa to kun da yaji yace ba zai taba zama ba a ce abu hajjar ne sai yana da wajen da akwai makyangyama a wajen kaman karkauri ne wajen da yake makarfafa ne a wurin an gane ta za a iya ce ma wannan wurin kauri ko makyangyama sai ya zamto akwai kafa guda ɗaya ko kafa biyu duk abin da ke kafa biyu za ka kalli wani wurin a ce mai muhajjal idan yana da fari haske a wannan wurin amma ko ba za a kira shi muhajjal ba in ya zamto ba shi da ne ba shi da haske a wuri an gane ko sai na ukun da yace al-ghurra yace bayadul wajhi shine farin fuska ma'ana al-ghurra shine bayadul wajhi yuridu bayadu wujuhihim bidun wudu'i hasken da fuskan mutane zai yi saboda hasken alula an gane ko wannan alula da kake kullun kake wanke fuskar ka to a ranar tashin alkiyama kamar da wani hadisin ya nuna wannan hasken na goshin ka shi zai yi maka fitilatar da za ta haska maka saman sirati ka baka wuce ina fata an gane duk wanda yake munafiki kuma yana fara hawa siratin hasken zai dauke if oh Allah ka isa da hasken mu shi yasa Allah ta'ala ya kai to mana a cikin suratul tahrim mu'minin suna cewa rabbana atmim lana nurana waghfir lana ya ubangiji mu atmim lana nurana ka cika mana hasken mu waghfir lana kuma ka gafarta mana kaga idan Allah ta'ala ya cika maka haskenka za ka hau ta saman wannan sira'i da aka finya shi a saman wutan jahannama ka wuce yana haska maka hanya ina fata an gane amma munafiki a da ya zo zai dauke yana zuwa kan siratin kuma zai goce fada sai wuta ina fata an gane Allah ka tsare mu malaka wa yaqulu kuma yana cewa idza arada Allah rahmatan rahmata man arada min ahli an-nar idan Allah ya so jin kan wasu daga cikin yan wuta amara Allah al-mala'ikata Allah sai ya umarci mala'iku an ya kurju man ya abudullah su je su fito dukkanin da dukkanin wanda yake bautawa Allah fa ya hum sai su fito da su wa ya'rifunahum bi athari sujudi suna gane su ne da waɗannan alamu na yin sujuda wannan wurin da kake sa goshinka shi ne ta haske a cikin wuta ko a cikin wuta ne ka hangi cikin wutan zaka iya gane wannan mumini ne wannan kuma arni akwai mai khalidin mukhalladan wanda ba shi ba haske wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur wanda Allah ta'ala ya sanya mishi haske ba ai ba shi da wani haske ina fata an gane to ana gane su ne da wannan alama ta yin sujuda a fuskar su wa harrama Allahu 'ala an-nar an ta'kula athar as-sujud Allah ta'ala kuma ya haramta wa wuta ta ci wajen da ake sujuda da shi duk wajen da ake wa Allah sujuda bauta da shi Allah ya haramta wa wuta cin wannan wurin kenan ko a wutan jahannama ne shi wannan wurin dai ba zai ci wuta ba inda kake sabo shi kake wa Allah sujuda fa yakhrujuna minan nari sai a fito da su daga wuta fa kullu ibn adama ta'kuluhu an-nar illa athar sujud manzo Allah yace dukkanin dan adam wuta za ta ci jikinsa sai dai wajen alaman sujjada ne kaɗai wuta ba ta ci Allahu akbar kun ga wannan shine abin da malam ya kafa mana babi akai dama ya ce mana fadlu sujudi falala ne sujjada na daga falalan da zaka samu idan ka wa Allah sujuda a ranar tashin alkiyama Allah ta'ala zai haramta wa wuta cin wannan wurin da kake ma Allah sujjada shi ina fata an gane mu Allah muna tsare muna neman tsare daga azabar wuta eh shigan farkon ma ba ma su Allah kana Allah ka shaida ba ma kaunan wutan nan Allah ka sanya ma aljanna Allah ka duba dukkanin munanan ayyukan da muka yi ka gafarta mana su ka samu aljanna da rahamarka wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka suka ruwaito shi malai ya ci gaba da cewa wa fihi a cikin wannan hadisin akwai cewa anna al-usat anna usat al-musallina cewa akwai tabbatar da aƙida cewa lalle dukkanin waɗanda suke masu saɓan Allah daga cikin masallata la yukhalladuna fin nari ba ta dawwama a cikin wuta wa kadhalika law kana lil muwahhid tarikan lis salati kasla mali yace haka nan koda mai barin sallah domin kasala ne kawai shi baya yin sallah saboda tsaba kasala shi bai yin sallah fa innahu la yukhalladu to shi ma wannan ba zai taɓa dawwama a cikin ta ba sahha zalika ma da yace wannan kan ya inganta fanzuru sahiha ku duba cikin silsilat al ahadith sahiha lamma hadith na dubu biyu da hamsin da hudu an gane ku kenan wannan aqida ta ahlus sunna amma inda khawarij da mu'tazila ba fitowa khawarij ce in kana saba wa Allah babu wani wuta dan wuta kuma ya kuma shiga aljanna ta ce a kawai dan wuta dan wuta dan aljanna dan aljanna kuma dole ne Allah ya yi abin da ya dace in kai aikin dan wuta ya saka wuta kawai in kai aikin aljanna saka aljanna dole wani ita ce aqida khawarij su kuma mu'tazila suka ce a duk wanda ya aikata zunubi wanda yake kafiri kawai dan wuta ne wanda kuma yake ne sallah ne in yana aikata zunubi shi kuma yana manzila bai da manzilatai wanda kuma ya tsere da aikata ayyukan alkhairi shi kuma ya dan aljanna wanda kuma yake aikata aikin alkhairi amma yana saban Allah suka ce shi kuma yana nan tsakanin ne manzila bai da manzilatai eh masauki tsakanin masaukin nan guda biyu ko dai wuta ko shi baya wuta kuma shi baya aljanna haka suka ce ko ina ne uku ina fata an gane malam ya faɗi wannan ne fa saboda tabbatar da aqida jama'a aqida ta komai muhimmanci a rayuwar musulmi an gane ko aqida ta fi komai muhimmanci a rayuwar musulmi ina fata an gane kamar yadda za ku zo ku ji wasu daga cikin daga cikin manyan shi'a suna cewa na daga cikin dalilin da zai sa Allah ya saka aljanna shan fitsarin limamansu shan fitsarin manya-manyan shugabanninsu ina fata an gane wannan abu ne wanda yake a fili kawai sai dai in baka sani ba ina fata an gane to kun ko ga ai bayan annabi ko wanda aka taɓa shan fitsari shi ko don manzo Allah ne bai ya ta sha fitsari ya dauko fitsari a ƙarƙashin gado wanda ya ci wani koko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi wannan fitsarin sai bai wa baiwansa barira bai wannan Aisha ki je ki je ki zubar da wannan fitsarin tana fita kawai manzo Allah ya dan waiga kawai sai ya duba cikin koko sai gaba fitsari barira ya aka yi ta na shanye sai manzo Allah ya ce wuta ba za ta ci ki ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil akhirati wal ula kaga shi wanda Allah ya tabbata masa da abin kenan amma a yau duk wani kazami da ibrahim wala da jita ce ku zubar da shi Allah ta'ala ya dace da kila ma an kasha wani ciwo da zai kawo kan da afan ba ga shi ba as-sujudu 'ala al-ard wal hasiri yin sujuda akan kasa da kuma tabarma al-hasir tabarma dukkan abin da za shi fida sawawun an yi shi ne daga daga me ya sunan shi tifkar kaba ce a'a saƙa ce wacce aka yi ta tabarma karauni a'a kafet ne wanda za a shi fada a masallaci a'a tabarma ce da ake saƙa ta a masaƙa dukkan wani sun mene alhafi an gane ko to malam zai nuna mana halaccin malam yana nuna mana halaccin yin sujuda akan ƙasa da kuma alhafi dan kada wani ya ɗauka cewa yin sujada a wurin da ba ƙasa ba to na haramun ne a ina fata an gane domin in ban manta ba Usman dan Fodiyo Allah ya ji kanshi a cikin littafin Ihya'us Sunna wa Ihmadul Bid'a yana cewa bid'a ne mutum ya sujuda akan tabarma ko kafet ina fata an gane duk abin da zaka sa ba ƙasa ba ya nuna cewa yin wannan bid'a ce in ka da ihya'u sunna zaka ga wannan karatu amma Allah ta'ala ya ji kan shi kokari yake na yin ijtihadi sai kuskure kun ga yana da lada nawa lada daya Allah ta'ala ya ƙara masa rahama a cikin kabarinsa wani kira sai ya ce to kai hatta ka gane kuskuren Usman dan Fodiyo eh mana ma min ahadin illa wa yukhadhu min qawlihi wa yutrak ba mun karanta ba babu ɗaya daga cikin mutane ba ce ana iya ɗaukar maganarsa kuma ana iya mai watsi da kayansa saboda haka in ya yi kuskure za mu ce ya yi kuskure ga daidai amma Allah ya gafarta mishi sai ya ce an yi laifi a haka ko shakka babu ma mu ne ma masu ƙaunar shi an gane ko wa kana yasjudu ala al-ardi kathira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sujuda mafi yawan lokaci a ƙasa yana sanya goshinsa a ina ne a ƙasa wannan hadisi ma dai ne anna masjidahu alaihi alaihi salam lamba ta kasa ko yace domin masallacinsa tsira da amincin Allah tabbata a gare shi lam yakun mafrushan bil hasir wa nahwahu bai kasance an shimfiɗa tabarmi ko wani abu da ake shimfiɗawa a cikin masallacin nan ba wa nahwahu da makamancin shi ma'ana ba a taɓa sa wani kafet ba ko tabarma ba masallaci bane wanda a ce sahu sahu yadda aka sa kafir a masallacin na haka aka sa masallaci shi a an gane ko wa yadullu li hadha ahadithun kathiratin jiddan malam yace hadisai da yawa suna nuni akan haka منها الحديث الذي يعقب هذا na daga cikin hadisan da zai bayani akan wannan hadisin da ke bin wannan wa hadisi abi sa'id al-ati da hadisin abi sa'id al-khudri wanda zai zo anan gaba kadan an gane ko shi yasa yake kafira ya kasance na yin sujuda a mafi yawan lokaci wa kana wa kana wa kana ashabuhu yusalluna ma'ahu fi shiddati al-harb sahabbansa sallallahu alaihi wa sallama sun kasance suna sallah tare da shi a cikin tsananin zafi فإذا لم يستطيع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض basafa saubahu fasajada alayhi duk lokacin da ɗayansu ya kasa tabbatar da goshinsa akan ƙasa sai ya ɗauki gefen tufafinsa sai ya yi sujada a kansa wannan hadisi imamu muslim da abu awana ta rawaito shi an gane kuwa idan akwai zafin rana misali a ce sallar juma'a an zo yi a nan masallacin kamfa ko sunan shi ma masallacin kamfa to idan ka zo yin sallah akan kamfa an gane ku kun san idan kamfan ne ya ɗau ɗumi me ke faruwa a yin kasan ya shi ma kila gushin ka ya daɗe ko to ba a ce wajibi sai ka kana kuɗinawa kana shiryawa ba wanda ya saka an gane ku sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san da yake suna sahara ne to idan zafin rana kai zafin rana sai mutum ya shimfiɗa hannun shi haka misali shi fafin shi haka in zai sujada sai ya sujada akai ina fata an gane haka suke yi ko mutum ya kama gefen rigansa ko gefen mayafinsa sai ya sa a wurin sai ya sujada akai saboda ne kada wannan zafin ya rikici goshinsa kun ko ga wannan ko shakka babu koyarwa ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila wani yace to ai ba a ce ko manzon Allah ya ce ba eh ai ba sai an ce manzon Allah ya ce ba aikin sahabbai ma hujja ne ijma'in sahabbai hujja ne a cikin addini an gane ko wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa وجعلت وجعلت الأرض كلها لي وجعلت الأرض an gane wa ja'alatil arda kulluha li ko kulliha li wa li ummati masjidan wa tahura Allah madaukakin sarki ya sanya mun kasa da ni da al'umma ta ta zame mana wajen yin sallah da kuma wajen yin sarki ina fata an gane duk inda ka samu kai sallah duk inda ka samu kasa kai sarki da shi yayin da jinaba ta ce ka za ka yi taimama da kasa kai ta zama mene ta zama abin yin sarki ina fata an gane shine masjidan wa tahura ya zama mana masjid wajen yin sallah wa tahuran da kuma abin yin sarki an gane ko fa aina ma adrak fa aina ma adrakat rajulan min ummati salah duk a inda sallah ta riski daya daga cikin al'ummata fa indahu masjidahu to yana da masallacinsa ina fata an gani fa innahu masjidahu to yana da masallacin sa kaka ce a'a ai sai naji wancan sai naji wani kauye sai ina akwai masallacin yin sallah a'a sallah ta rufe ka a cikin daji sharawuri kawai kallal kibla ka kaba sallah kai sallan ka ina fata an gani shine abinda manzo Allah ke ishara anan duk inda sallah ta samu ɗaya daga cikin al'umma da to yana da masallacin sa wa indahu tahurahu kuma yana da abin yin sarki dama ruwa ne ke shi sarki saboda haka idan babu babu ruwa ma za ka je ka ɗauki tsakon kwani guda nawa uku biyar bakwai tara ka yi me ka yi tsarki da shi bayan ka gama babu ruwa sai ka yi me ka yi mama ka zo ko ka bi kasa ka goga a hannunka ka goga a fuskarka shi kenan ka gama taimama babu wanda ya saka kuma sai ka kawo gwiwan hannu ko wannan ijtihadi ne malamin fiqh Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya gafarta musu kurakuran su mala ya cigaba da cewa wa kana min min qabli yu'azzamuna dhalik ko sun kasance gabani na yu'azzimuna zalika suna girmama wannan innama kanu yusalluna fi kana'isihim wa bi'ahum ko wa bi'ahum sun kasance suna yin sallah ne a cikin cocinan su da kuma me wajejen bautansu nasara kiristoci suke yin sallah a coci oh kiristoci an ji kunya kaji fa sallah suke a cikin coci amma yanzu ka taba ganin wani kirista zai sallah a coci saboda yahudiya sun shiga sun gurbata musu addini gaba daya duk wani wuri aka ambaci sujada a cikin bible yanzu suna ta cirewa in ka duba new edition za ga wani wurin an cire wani wurin yasa Allah ya ce yuharrifuna al-kalima an mawadi'i suna canza magana daga inda take kamar yadda ake hira da wani kirista aka ce to kai a ce mu addini mu duk in kaga abu yayi daidai kawai sai kai kawai ba da gan ba mu da mu haka ke tab le dole ko ku ci gaba da zama a cikin bata saboda me ah to in aka ba mutum ya hukunta abin da zai da kansa ai dole a samu barna ba nan da muke cikin demokradiyya ba an ce ba ruwan Allah ba ne ko ba haka bane an ce mulki ne wanda ba ruwan Allah a ciki ba ruwan Allah shi yasa muke ta shan wuya kullum ka buɗe bibi ka dinga ka dinga jin abubuwa su kuna maka rai to ba Allah ka haƙura mana lokacin ka rike jin tafsiri kawai ni dai wallahi da in ji BBC gwana ni tafsiri ina fata gaji ni da in ji BBC gwana ni tafsiri da safe eh amma wani zai bar masallaci ba zai azkar ba sai tafi gida domin ya ji me BBC ina ana karatu ina duba time ana yi ina duba time shi ka ba ta masa lokaci yawa in za a tashi a tashi in ba za a tashi ba shi ya gaba abinsa in ga wannan ku shakka ba kuskure Allah ya ba mu ikon gyarawa an gane ko ma'ana abinda manzo Allah yake maganin cewa ba wai al'umman nan bane su girmama al'amarin sallah kafin shi a'a su al'umman sun zo gabanin shi yahudawa da kiristoci dukansu suna girmama masallatansu ina fata an gane to su in za ka yi sallah ba sai ka je masallaci amma baka je masallaci ban a gida ba ba mu za ka ce mana ko ina ma sai ka yi kaga wannan fallaci da aka bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa an gane ko wani hadisi ya muslim da abu awana da rawaito shi mala yace wa kana rubbama sajada fi qidin wa ma mala yace wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama a wani lokaci yakan yi sujada ma a cikin laka da ruwa laka da kasani saboda masallacin shi babu bili babu rufi irin wannan kaba ce ta dabino kawai aka sa ganyayyakin dabino aka sa aka danyi aka ɗan yi mene aka ɗan yi rufi haka saboda a ɗan gujewa rana amma duk idan aka zuga ruwa to masallacin manzon Allah a jike shi haka shi yake shiga ya sallar shi ta kansa kai kuma yau Allah ya baka kaya da zaka sa ka lillibe jikinka gaba daya amma kana kana kyaman yi wa Allah sujada in a waje na yake sallah kaga masallar in gayi a an soka hannu haka ana wani to min haka laqanakum wa fiha nu'idukum ومنها نخرجكم تارة أخرى نقول أفن كيف يقول daga ciki muka halice ku daga ciki kuma za mu fidda ku daga ciki kuma za mu ƙara mai da ku ya da illa iyaka take an gane ku saboda haka kawai shi kenan ka zo yin sujada ka saki jiki kai wa Allah sujada shi yasa haramun ne ka zo yin sallah ka tattara riganka haka ko malin ba ce kuwa in ka zo za ka sujada za ka tattare ta haka haramun ne manzo Allah ya ce an umarce ni kuma kada in nannade ko kada in tattare tufafi na yadda zan yi sallah kada kuma in daure gashi na gashi ka bashi an ce duk sili da in ya faɗi shi ma na ma Allah sujada ne haka ne ita ma riga duk riga in ta faɗi ita ma tana ma Allah sujada ne saboda ka bashi sakar da wala ba wanda yake shi ka tattare malin malin ba wanda ya saka wa alaikum salam kwarai kuwa me zai hana a wani ake dan gani a cikin sallah wannan ba zai bata mutum sallah ba an gani alaikum salam wace iri riga kenan eh a gwada mu gani eh eh a kai ko ai ba dole bane sai ka danne riganka zaka sujjada na sani amma wane ne yace dole sai riga ta sai kashin gwiwa in za a yi sallah shi ne ke cewa ai ba sai ka tsare ta ka daga ba daga yanayin sujjaranka ni dai ba ta shiga ba zan ta kuwa saboda idan dai yadda manzo Allah yake a sujada ne ba fa yake a sujada ba idan irin sujadan da muke a yau ne irin wanda zaka yi kadai wani dan wayo ka lankwashe ka lankwashe haka dole rigar ka yi za ta shiga kasa amma kawai daga sama ka faɗi lokaci guda ya za a yi rigar ka zaka ta kwanta ne a kasa ba za ka ga ko jallabiya ka sa in dai ba irin ɗamun miyan nan bane can wanta matsi ka kuma ka ga me amfani kuma sai riga ɗamun miya yawwa in dai ɗinkin zamani ne irin wannan masu yaki yawanci kuma ka aure ka ta bayyana kaga wannan kuma wani abu ne daban ba laifi ai babu laifi mutum ya iya dai ai ba ba ba ta sallah yake ba yawwa to kaga wannan zaka miƙe wani mi- ina ba wani- ni to yake ne ba misali idan ka taso wani idan aka taso kuma haka to zan sai ka sai ka sai ka na kari ka ka jawo dawo ka ba abin da yake tambaya ka ne a to wannan babu laifi mana ka ka iya jawowa wannan ai ba komai in dai zai sa su jira ka ta koma yadda yake ai wannan ba laifi eh sai kuma a kiyaye da ɗan kaɗa mu ba haka ba ne tun da mu ba mata ba ne ko ba haka ba ne ka san zamani ne Allah ya kawo sama sama ya koma ƙasa ba ku gane ba Allah ya ce wa mata ku saukar da tufafin ku ƙasa tufafin ku tun daga sama ya kai har ƙasa sai suke dingilewa mu kuma ka ce mana ku dingile kada ku saki mu kuma sai muke saki ba ku gane ba ko kun gane kun ga ai sama ya koma ina eh manzo Allah ya ce libasul mu'min nisfu saf tibabun mu'mini rabin qawli ne idan bai kasance a nan ba yace nan idan bai zama ba nan yace bai hada bai dace ba tibabun mu'mini ya wuce nan manzo Allah ya nuna da kanshi ya nuna wa Abdullahi da Umar kai sai ka zo kake saka wandanka ko ka sai jin ko sabon cinos kana ganin cewa kai wannan wando a- a a rage shi in aka rage ko an bata to kai ma ka bata kanka ran da kan kiyama Allah ba zai kalle ka ba ba zai maka hisabi ba kuma kana da azaba mai rauni haka manzo Allah ya faɗa la yanzuru Allah ila man jarra thawbahu khuyala yawm al-qiyamah a wani hadisi ma yake cewa akwai wasu mutane waɗanda Allah ba zai magana da su ba ba zai kalle su ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi shi ne dukkanin mutumin da ke so kada tufafin shi na jan ƙasa in dai ya wuce idan sawu to ka tabbatar wannan azaba na ina jiran ka tambayi shi in ba ta wurin kai kai ba idan ba ji da kake so ka ɗaga mana jama'a ko ba haka bane manzo Allah ya ce wanda ya kuyala'a da girman kai to kuma sai ga dukkan ka haka suke to kuma me kenan in an yi magana ka ce to ai wallahi abin ne ka san to me girman kai ki kai kenan a kan bin dokan Allah dama ana ce girman kai ne a kan bin dokan Allah ba wai dan mutane kake wa ba Allah kake wannan girman kan to in haka ne kawai ka sa tufafin kama ya zama irin na mu'mine kai ka huta idan ma ka saba din tufafin ka wallahi ka huta duk ran da ka sa kayan da yake taba idan sawu sai ka ji kaman ana sa wuta ana kona ka hankalinka ba zai kwanta ba sai ka ji an rage shi wallahi saboda ya ma fi daɗi jama'a an gane ku Allah ta'ala da tada mu ato kasan su ahlul bid'a ne ahlul bid'a ne wa balal su kullum kokarin fatar da mutane suke yi hadisin manzo Allah ma za a kama shi a murɗe shi ƙarfi da yaji a zubar a yi watsi da shi bayan duniya in ba haka me ya bambanci tsakanin kwarjalle da kuma wando a hadisin da cikin manzo Allah ya cewa wala sarawi banda kuma wando kina zamanin shi ana sa mene ya taɓa hana wani sa wando mu ɗauka cewa ma shi bai sa ba amma dukkanin sahabbai sun rawaito cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin me yana yin alwala yake ka anni anzuru ila bayadi saqai yanzu ne yake ba ku labarin nan kamar gashi nan ina kallon hasken kaurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba muna magana akan wai farjan ne bane to dan wanzo sai aka ce asbabu aka ce tifa ko igakka ne kasa ta kai kasa ta kai ta wuce idan sawu to wuta ragowar na wuta ko riga ce ko wando ne ko mai kasa a jikinka inda ya wuce wannan wurin su kuma mata sai aka ce su fice shi ya ja kasa ma ai mun kar an kar sai ai alwaji malai ya karanta mana annabi masallacin ko ko da ta wuce ta je ta shafi wani wata najasa to to yanzu sai ta shafi sai ta shafi najasa to manzo Allah ya ce idan ta wuce kasan da ya shafi wajen gaba daya tsarkake shi to me ya ciwa me ya damuwa لا تعالى وان يكون جارا بل يشي وقد وقع له ذلك في صبح ليلة ليلة 21 في رمضان وان يا او كل من ذا الله صلى الله عليه وسلم أشندرا أشرين لله ga watan Ramadan hina amtarat as-sama yayin da sama ta zubar da ruwa wa sala saqaful masjid wannan rufin na masallaci shi ma ya kwararar da ruwa a cikin masallaci wa kana min jaridin nakhli wannan masallacin abinda aka yi rufi da shi a masallacin ya kasance jaridin nakhli tsimagiyar dabino an gane reshen dabino ne wanda aka yanke sai a zo a sa a sa wannan a sa wannan a jijjera ta haka su ne suke mene a matsayin rufi da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci ne an gane ko kabar dabino da shi ake amfani wajen yin rufi fa sajada sallallahu alaihi wasallam fi ma'i wa tin annabi sallallahu alaihi wasallam sai sujada a cikin ruwa da kuma laka قال أبو سعيد الخدري أبي سعيد الخدري يجي فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين يجي لي لكينا لإدونا ناقا قوشم من الله صلى الله عليه وسلم ناقا ونن ألاما نروى دكما تقو أقوشم من الله صلى الله عليه وسلم أنقاني sai ma lafi lamba a kasa yace na hudu da na biyar akhrajahu al-bukhari wa muslim sai ma yace wal khumra haka ne ko bari mu karasa wannan tukuna wa kana yusalli al khumra annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana sallah akan tifkar kaba kaba idan ka same ta aka tifka ta ba tana zama kamar tabarma ba to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin sallah akan irin wannan tifka ta kaba ahyanan a wani lokaci wa ala al-hasiri wani lokaci kuma akan tabarma annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah akan tabarma ahyanan shi ma wani lokaci wa salla alaihi marratan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin sallah akan irin wannan tabarma wa qad aswada min quli ma labisa kuma tabarma har ta yi baki saboda dadewa da ana amfani da ita ina fata an gane kun ga wannan yana mai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sujada akan mene yana yin sallah akan tabarma yana yin sallah kuma akan mene tifkar kaba an gane ko sai ma suke lamba a kasa yace al-khubra sai ce miqdaru ma yad'u ar-rajulu alayhi wajhahu fi sujudi wani dan kankanin abu ne ina irin dan karamar da nan da ake yi na yanzu zaka ce ka kanuwa malam sai ce ita ce kwatankwacin wani dan saƙan tabarma wanda mutum zai ajiye wanda gwargwadon zai sun yi gwargwadon goshinsa a kai min hasirin daga cikin abin da aka saƙa na karauni an gane ko au nasi au mene au nasi ta hausin ko kuma tufkar kaba wa nahawahu min an-nabati da kwatan kwatin shi ne daga cikin ganyayyaki wala yakunu khubratun illa fi hadha al-miqdar malam yake khumra ba ta taba zama ne gwargwadon wannan ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sa wannan abu yayi sujada akai ba yana sujada bane akan mene akan kasa saboda tsabin dadewa ma da sai annabi yana sa goshin shi akai sai da wannan al-khumra din sai baki saboda yawan sanya goshi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akan ta saboda dadewa da an gane ko wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi مالتي وفي الحديث دليل على أن الجلوس على شيء ما هو منني هو لبس له فيدل على تحريم الجلوس على الحرير لثبوت النهي عن لبسه في الصحيحين وغيرهما ما لم يتي وفي الحديث دليل أستوانا حديث أقوى دليل كرارا على أن الجلوس على شيء ما شيء وزما كم وانا أبدبا kowane irin abu ne tabarma ce kaba ce kafet ne ko ma menene kowane musul lahu to wannan yana zama kamar sanyawa ne ina fata an gane domin nan an ce mana min ƙuli ma labita saboda daɗewa da manzon Allah ya yana sawa an gane ku saboda daɗewa da ya yi manzon Allah yana sa shi a wajen yanayin sujjira da shi shi ne malaki ba misali ce sallar da kake akan kafet ko tabarma kaman kana ɗauka kana sawa a jikinka ne fa yadullu ala tahrimil julusi ala hariri wannan sai ke nuna haramcin zama akan alhariri idan kana tufafi ne alhariri man da Allah aka ta a cikin ko a kashe an gane ko tufafi na alhariri ya haramta ga musulmi ya zauna a kai shine ma da wannan hadisin ya nuna cewa haramun ne mutum ya zauna akan tufafi na alhariri ko shin fida ya salla akai ko kuma ya zauna akai ma duk haramun ne an gane ko li thubutin nahyi an lubsihi saboda gabata da yayi ko saboda tabbatan hani da akai akan haka fi sahihaini a cikin bukhari da muslim وغيرهما دوسوس بل ورد فيها فيهما النهي الصريح عن الجلوس عليه ما لك بل ما لي هني كرر يا بين أكن هني دنجري لزما كتاف الحرير فلا تغتر بمن أباحه من الكبار kada ka rudu da waɗanda suka suka suka halatta yin amfani da shi daga cikin manyan malamai an gane ku domin albani yana masa rajin ya ana ina cewa ku kyale su da Allah duk wanda kaje ya haramta wannan ƙarya yake yi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni akan cewa haramun ne mutum ya zauna akan tufafi da alhariri haramun ne mutum ya sanya kuma a jikinsa ina fata an gane bayan ar-raf'u min as-sujud tasowa daga sujuda ina ce da kwata ne da minti goma ne to ayi karatun ya zama zan ji da wuri a rike amma bar dan ƙara wannan ne a ya gudu الرفع من السجود لقوا والك سجدا ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن ينا لقوا كان صدق سجدا ينا الهال ينا مكبرا مكبرا حال حال كسن شيء وانشي ميميني مين كبرا وأمر بذلك المسيء صلاته كما يا أمرتي ميمون صلى النجاسة دين هكا فقال من ظن الله يشرشي لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد صلى إلى جسمك بعد شكا حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله حتى ذك من قبو بنسى سنة ثم يقول سنة سيتي الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قائلا سيدو كنسا هل سيا ديديت أذوني وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي ينا تقى هننسى ونلوكشي يا يندي ونمن كبراني أنقاني ونلوكشي بقول يوشبا يا إنك تقول لك سجدا ذاك لو كان الله أكبر تكتبوا هننك كي كبراني ثم يفرش رجله اليسرى sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana shimfida kafarsa ta hagu fa ya qacuda alaiha sai ya zauna a kanta mutma'innan yana mai natsuwa wa amara bi dhalika al musii'a salatihi kuma ya umarci wannan wanda ke muna sallarsa da yin haka fa qala lahu sai yace da shi idza sajadta idan kai sujada famakkin sujudika ka tabbata a cikin wannan sujudar taka ma'ana ka tabbatar kowace gaba ta taba inda ya dace ta taba a cikin sujudarka fa idza rafa'ta idan kuma ka dago kanka faq'ud ala faqidika al-yusra to ka zauna akan kafarka ta hagu akan cinyarka ta hagu ka zauna akan ta dama kafa hagu ne ake mene ake lankwashewa a zauna akan ta وكان ينصب رجله اليمنى النبي صلى الله عليه وسلم يا كفنشي ينا كفي قفصا تداما ويستقبل بأصابعها القبلة كما ينا فسكنتر القبلة دواء النياز الناسا an gane ku ba yana kallon wani wuri bane daban yayin da zai wannan wannan shine yanayi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yin sujada an gane ku dagowa daga sujada ina ganin zai yi kyau ba dan kwatanta kaɗan daga nan kuma ba zan tsara kuma kan kujera ba an tashi karatu ke domin karatun da practical yayi ko malamai suna cewa at-ta'lim bil fi'li awdah min at-ta'lim bil qawl karantarwa da practical nunawa aikace ya fi karantarwa a baki kadai an gane ko kamar yadda muka nuna a yadda ya gabata an gani idan mutum ya zo zai yi sujada yadda yake a waku bina sujud ko ya ce yana dago kansa mukabbir a farko ko kenan yayin da ya sujada haka idan zai dago sai ce Allahu akbar ba wai idan kai sujada sai kai haka mutum ce Allahu akbar ina fata an gani shine wa kana yarfa'u ra'sahu mukabbira ya kasance yana dago kansa yana mai mene kabbara ashe daga lokacin da ka gama subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim walhamdihi da duk abin da ka gama yi kana gama yin wannan me zaka yi kabbara zaka yawwa sai ku taso tare kabbara kai sujada zaka taso Allahu akbar ina fata an gane sai ya ci gaba da cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma musi salatu ko kai sujada har sai dukkanin gaba da ke jikinka ta natsu a inda take sai yake kuma ya kulu Allahu akbar sanan zai mutum ce Allahu akbar kenan daga cikin sujada zaka ce mene bayan ka yi sujada ka natsu ka gama yin azkar din sujuda sai kai mene sai ka kabar sallah sai ka kabarta Allahu akbar yayin da zaka dawo daga mene daga sujada kenan ba bayan ka dago bane zaka yi an gane ku malaka wa yarfa'u ra'sahu hatta yakmi qa'idan daga nan sai ya dago kansa har sai ya tabbata a zaune wa kana yarfa'u yadayhi ma'a hadha takbir ahyanan wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga hannunsa yana yin kabbara wani lokaci tare da dago wanda yake misali yayin sujada yayin da zai dago sai haka Allah akbar ina fata an gani kenan ka dauko tare da mene kaba ina fata an gani kenan shine kabaran daga hannayenka yarfa'u yadai kuma hannayen nan mun yi bayani cewa za su kalli ina ne alqibla ba a yi haka kaga wani ya zo yin sallah ya haka ya ce Allahu akbar wannan kaga ya saba ka'ida kenan ko amma ka'ida shine za su kalli ina yawwa mun ce dama ba a sanya hannu mutum kamar zai taɓa kunnunsa ba cewa aka yi zaki kabbara kai haka ba kai haka Allahu akbar ma haka zagaye Allah kamar zai kama kullun nashi an ce har zuwa udunai daura da mene kunnuwa ba a ce kusa ko taba kunnuwa ba jama'a an gane ko muna fahimtar sun daidai ke an ce har zuwa kenan ka daga hannunka ko dai kai haka Allahu akbar hannunka kawo ina daura da kunnuwanka ko kuma zama da daura da ina ka faɗa shi ne yayin da ka taso daga sujuda Allahu akbar ina fata an gani sai ka taso kana mai yin kabbara da hannayenka ya gabata ko za mu zo mu karanta a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita farnan daga wannan hannu idan kana sallah duk daga hannunka idan kai kabbara ana rubuta maka lada goma wanda kuma bai yi ba ba shi da lada goma to kun ji ina fata an gane wannan shine karatun sunna kenan karatun hadisi da ake ji shi zama lafiya ga musulmi sai yace ko kuma ya summa yafrishu rijlahu al-yusra sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana shin da kafar shi ta me ta hagu fa yaqud alaiha mutma'inna sai ya zauna akan ta yana mai mene mai natsuwa kenan wannan kafar ta hagu ko shi take za ka shimfiɗa ta ka ka zauna a kanta jama'a an gane
ta hagu ko ta dama a'a wannan kafar ta hagu wannan kafar shi yasa zaka biya shi zaka zauna akan cinyar ka an gane sai ke fa idza rafa'ta kamar yadda yake faɗa wa shi wannan kufi salati sai ke ce mai fa idza sajadta fa masjid sujudika idan kai sujada ka tabbatar ka tabbata a cikin sujudarka fa idza rafa'ta idan ka dago kuma فاقعد على فخذك اليسرى to ka zauna akan cinya ka shahu an gane cinya ta hagu ba ita ce wannan yawwa idan ka taso sai ka zauna akan wannan kafar taka ka shimfida wannan kafar taka ta hagu ka zauna mene ka zauna akan ta an gane ko wa kana yusabu rijlahu al-yumna ya kasance kuma yana kafe kafar dama daman ka wannan za ka kafa ne haka kuma ya din ana hukumar kallina alƙibla ba kamar yadda muke bai wani kaga ya kafa kafan amma kuma ta yi haka kaga wannan ya saba ƙa'ida shi ba idan za ka kaida suna ya saba ina fata an gane sai dai ana son takafu a haka ya tsaye wasu suna kallon ina kirjin kafin shi ma tana kallon ina ina kallon alkibla ina fata an gane wannan shi ne da ya kamata na kamar ya wannan ba sunna ba ne an gane ko ba za a ce sallar ka ta ɓaci ba amma ka tabbatar da kuma sunnar manzon Allah ba wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai da masu yin haka a sallah da masu yin haka ina fata an gane da masu yin haka duka wannan kuskure bai dace da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya yi irin wannan sai ka kasa idan ya samu karatu wannan ya halatta gashi nan kaɗan shine karatunmu na sati mai zuwa in dai kana da rai ka zo nan za a yi wannan karatu in yi babu mutum insha Allah na masu a'a ai mun yi magana mun ce wa yurasu ko a darasin da ya gabata yana haɗa kafafun shi duk lokacin da kai sujada ko kore ne ka bar kafafunka a haka a ware an gane dole sai dai kai mene to kai kaji baka zuwa karatu ranan baka zo muka wannan karatu saboda haka in ka ƙara yin bashi ba za ka ƙara an tambayar ka ba wannan shine punishment da za a yi ma an gane to dole sai ka hafu zama idan a haɗe haka idan ka sujada kana sujada ya kamata zamto a haka ne an gane ko ko da ka yi sallah da ka yi sujada ko za ka haɗe a haka shikenan abin da ake so kenan ba a san a basu a a ware ka yi sujada a haka misali ka basu a ware a manzo Allah yana haɗe su yin haka to ya za a yi kasan jama'a su ne malaman kansu yanzu ba a ba jama'a fatawa kowa ya kan yi abin da ya mai da- ya masa daɗi a zuciyarsa Allah ta ala kai kan daidai jama'a shi ta sauta ala a nan za mu takaita da fatan ubangi ta ala
akwai eh, wannan wannan abin da kawo akan tahiya na farko ne a akan zaman farko fa idan kai sujuda ka dago daga sujada ne iyaka nan ka tsaya ba mu je sujada ta biyu ba da zaman da zaka dawo ka yi da dunkula hannu wajen miƙewa duka za mu zo mu bayani akan insha Allah ta'ala adan nake cewa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah